العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ينقوانا مسلمين ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wato cikin takaitattun ma'anoni muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yi mana muwafaka abinda izam na kuskure Allah ka yafe mana a yau za mu shiga cikin suratul rahman ita wannan sura mai tarin albarka e sura ce da ainihin manzan rahama yake cewa kowanne abu yana da angwaye angwayen alkur'ani ita ce suratul rahman wato yadda in kana karanta ta da irin sauti da zaka ji yana fita musamman idan ka san ma'anarta wallahi zaka yi ta maimaitawa ba tare da kana jin gajiya ba saboda dadinta Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya an saukar da ita ne a makka kuma tana da ayoyi ta ɓangaren kira'o'i a wata ruwaya an ce tana da aya 67 a wata ruwaya 87 amma na san dai a kira'a ta warshi 77 ne Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura zai karantar da mu wasu abubuwa masu yawa kamar yadda aka saba malam yace na farko fabata abinan fabata da atin surat ita wannan sura ta fara bit tanwihi da daga sauti bil qur'ani ga al qur'ani wa tanwihi bin nabi sallallahu alaihi wa sallam da daga sauti wajen kira ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bi anna allah huwa allazi allamahu al qur'ana cewa allah shi ya sanar da shi al qur'ani domin allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace wala ta'jal bil qur'ani min qablu an yuqda ilayka wahyu ko Allah ya gaya mana ina ga cikin suratul daha ko Allah tabaaraka wa ta'ala sannan a wani guri Allah ya ce sanu quri uka falatansa da sannu zamu karantar da kai ba za ka manta shi ba to Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya rike wa annabi wannan hadda saboda haka annabin rahama in yana karanta alqur'ani wallahi kai ka ce annabi dauda ne yake karanta zabura irin yadda dole dadin sauti zai sa sai ka tsaya sai ka nutsu duk irin rashin nutsuwarka wallahi in annabi yana karanta alqur'ani wallahi sai ka tsaya ka nutsu ka dawo hayyaci Allah kai mana muwafaka wani sahabin manzon Allah yake cewa ban taba tsayuwa a bayan wani mutum nayi sallah ba mafi kyawun sauti mafi nutsuwa a cikin sallarsa ya ce kamar bayan annabi sallallahu Alaihi wasallam daga nan za ka gane hikimar ta Allah ce wato ta wannan ɓangare babu mai ja'in ja da shi amma kun ga duk da haka sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbai ya ce karanta min alƙur'ani sahabin ya shiru ya ce ya manzan Allah ni kuma zan karanta maka alƙur'ani ya ce Allah ne ya ce in ji daga bakinka wannan wace hikima Allah yake koyawa bayansa kaddan Allah ya baka ilimi kai girman kayi kai ma kana kallon ana saurara agunka to kai ma ka tsaya ka saurara agun wani sai dai in akwai wani uzuri na shari'a Allah ka samun dace wannan sura abu na biyu malam yace ta haddasa sura an ala illahi aljaliya sannan surar za ta yi magana game da ni'imomi na Allah waɗanda suke madaukaka wa asarahu alazima da kuma gurabe waɗanda suke mafiya girma shine kamar rana da ainihin mai wata da taurari da bishiyoyi da sama wacce Allah ya ɗaukaka ta bila amadin ba tare da ainihin wani ginshiki ba yadda kake kallanta haka iyayenka iyayen iyayenka haka suka tashi suka ganta kawai kuma ba a taɓa samun wani tasgaro a ce gashi sama yanzu tana yoyo tana zubo da wani abu ko ruwa ko makamancinsa alhali kuma ba lokacin ruwan ba ne to shi ya sanya malam yace ta yi magana ko za ta yi magana akan ni'imomin Allah wa'inda suke masu yawa sannan wafiha a cikin ita wannan sura akwai min ajaibil qudrati wasu abubuwa da suke nuna kudurar Allah wal ardi allati bassa fiha min anwa'il fawakihi waz zar'i was simari da wasu abubuwa da Allah ya shimfida ko ya sa su cikin ƙasa din bayan Allah ya shimfida mana ƙasa duka dan jin dadin mu dan mu tsaya mu nutsimi masa bauta irin yadda yake so ya sanya mana nau'ukan kayan marmari da sauran shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa daban-daban sannan ya ce kamata haddasa an dala'ilu ƙuduratul albahira bilfasali bayan albahari almalihi wal azbu sannan surar za ta yi magana game dalilai na ƙudurar Allah wacce take mafi girma wacce take mafi bayyana wajen yadda Allah ya tantance ya raba tsakanin ruwa guda biyu suna tafiya hanya ɗaya amma ɗaya wallahi baya shiga ɗaya wallahi da za ka tunkuɗo wannan ruwan ka zuba shi can wallahi za ka ga zai dawo ba zai zauna cikin wancan ba don mu gane ƙudura ce ta Allah kawai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce to wannan sura za ta yi magana a kan irin waɗannan ƙudurori na Allah wa ikirajin lu'ulu'u wal marjan da yadda Allah ya fitar da ainihin wato zinarai manya da ƙanana dan maluma sun tafi akan cewa al-lu'lu'u shine abin da yake mafi girma wal marjan kuma kananan su ma'ana sagairu hakenan wal habbu abin nan wal habbu wal abin nan wal usfu wal raihan sannan da ainihin kwayayyaki wannan kwaya din nan maluma sun yi sabani akan ta zamu je cikin sura insha Allah wal asfi da ainihin kwanso yadda Allah zai fitar da tsiro kuma ka ga a cikin wannan tsiro ɗin tsiron ya faro ta ɗan wani kwanso da bai taka kara ya karya ba amma Allah ya san dalilin da yasa ya ɗan rufe shi da wannan kwanson ko kutsan mangwara ka je ka duba lokacin da mangwara yake kutso ai in ka lura zaka ga akwai ɗan wani kamar dusa-dusa da ya ɗan rufe abin nan amma a cikinsa kuma sai ga kwallo ya bayyana ma'ana sai ga ɗan mangwara ya bayyana a ciki to daga nan ya kai matsayi ko ƙarfin da sauran ƙwayoyin cututtuka ko makamantansu da suke yawo a sararin samaniya wadda ido na ka baya gani wadda shi zai iya cutar da wannan abin to wannan kwansan da Allah ya ajiye shi ba abin da zai cutar da shi shine Allah tabaraka wata'ala zai gaya mana a cikin wannan sura din war raihan sannan ma'abociyar kanshi kuma wa fi taysirul afalaki da yanda Allah ya hore sassanni ɓangaren sama ne, ɓangaren ƙasa ne, cikin ruwa ne, wata sikirin sufun da yadda Allah ya hore jiragai suna tafiya da kayan nauyi a cikin ruwa. Sun ma yi ɗauwe abinan, yi sama yi ɗauwe alimul kauni albadi'i bilfana'i muhutama, au muhutama. Sannan kuma yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya tattaro dukkan halitta wacce take mai ƙayatarwa da cewa za ta ƙare ga baki ɗayanta kuma wannan abu ne tabbatacce babu wani abu da zai saura wala ya baƙa sai wal hayyul qayyum ba abin da zai saura sai shi rayayye kuma tsayayye da zatinsa sannan waye bada ba da izin malam yace za ta fara kuma ko za ta yi bayani akan alimul abinan ke abinan alimul qiyama wa ma fihi min al ahwali aw min ahwali ya'ani min ahwalin nasi surar za ta yi magana game da abin da ishafi talikai ya za su kasance a wuni na alkiyama da irin musibar da take cikin wannan yini wata haddasa ce sura an halil ashiqiya'i almujrimina sannan surar za ta yi magana game da abin da ishafi ainihin wato marasa arzikin lahira kafirai kenan wa ma yulaqa binan yulaqawnahu da abin da za su haɗu da shi min alfaza'i was shada'idi wato abin da za su haɗu da shi na firgici da kuma tsanani fi zalika ayani fi zalika al-yawm al-asib aw wannan yini wanda yake mai wahala wa ba'da al-hadith an mushahadati aw an mashahadi azabil mujrimina bayan tayi magana akan matattara na azabar waɗanda suke kafirai to tanawalatin sura malan yace surar har yanzu za ta yi magana mashahadin na'imi lil abinna lil muttaqina fi shay'in min abinna min al-ishabi wat tafasili za ta yi magana akan matsayi na mu'mine da irin halin da suke ciki da abin da Allah yake kwararo musu na ni'ima da yadda aka tantance su ga barin wasunsu a ƙarshe surar za ta cika malam ya ce bi tamjidillahi jalla wa'ala da yadda surar za ta yi magana tana ainihin me tana nuna yabon Allah a fili idan baka yabi Allah ba ma shi Allah ya yabi kansa kuma masu yabansa sun yabe shi wasana'u alaihi da yabo akan Allah alama an'ama ala ibadihi bisa abin da ni'ima da shi bisa bayansa min fununin na'ami daga ainihin dangogi na ni'ima wal ikrami da girmamawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin yi bayani cikin wannan sura Allah ka bamu albarkata sai Allah ya ce ar-rahman billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am
ar-rahman علم القرآن na'am خلق الإنسان Allahu akbar علمه البيان Mm.
الشمس والقمر بحسبان na'am والنجم والشجر يسجدان Allahu akbar والسماء رفعها ووضع الميزان na'am ألا تطغوا في الميزان Allahu akbar وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Allahu akbar والأرض وضعها للأنام na'am فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام na'am والحب ذو الأصف والريحان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان da Allah da zancen ɗan siyasa ake karanta da za ka ji an yi shiru? Wallahi ba za a yi shiru ba, kowa sai dai ta hargowarsa. Wani yana zaginsa, wani kuma yana ɗan yabansa, wani yana cewa to me zai bamu, wani kowa kowa da irin abin da zai faɗa fa. Amma yanzu kun ga wannan maganar Allah ce don Allah ka duba yadda bayin Allah suka nutsu. Don Allah ya gane maka ya nunar da kai ya ganar da kai cewa shi fa kaɗai shine Allah wallahi. Allah kai mana muwafaka.
آمين Allah ya ce Ar-Rahman. Ar-Rahmanu mubtada'un wa kabaruhu mahzufun. Ma'ana Ar-Rahmanu Rabbana shine kabaruhu kenan. Allah ya ce shi kadai fa shine ubangijin rahama. Ya ji kan mai masa biyayya. Ya ji kan mai saba masa. Amma fa a nan duniya. Amma a lahira amma kuma Ar-Rahimu ne shi. Bakai abin kirki ba? To in ya baka abin tsiyakar ka zarge shi. ban yi abin kirki ba in ya tunkuɗo min sakamako abin tsiyakan na zarge shi ma'ana fala luman na illa nafsaka kar kowa ya zargi Allah wallahi sai kansa ma'ana sai karan kanka sai karan kaina saboda haka dole mu tsaya mu aiki in muna son tsira gaban Allah yanzu ba jiya muke magana na irin ta'asa da ake kashe musulmi ba gashi nan ashe a jihar mu ma nan yankin alƙaleri idan ba Allah ne ya ainihin takaita mana ba mu ba za ta zo mana nan ba kuna tsammani da ba an so a taso mana da ita ba a nan shira amma da Allah ya taimake mu muna da shugabanni sarakunan mu da hakiman mu suna da lura da talaka wallahi akan wasu gurare da zaka je ka gani wallahi su suna da tausayi aka tsayi da roƙon Allah yanzu akwai maganar kuna jinta to ba don shugabannin Allah ya taimaki mu mune musu addu'a ba, da Allah ba fanɗarewa za su yi ba. To saboda haka, yanzu waccan fitina ɗin, yanzu an je an jefa musu ita, an tashi ƙauyuka, an tattara sun zama ‘yan gudun hijirar dole. Saboda arziki da yake ƙarƙashin ƙasa wadda in ba ku manta ba shekara ɗaya da ta wuce ne kawai shi ne aka yi wata gidauniya. Ai an yi gidauniya wai na gano arzikin wai ƙarƙashin ƙasa ko me? wasu ku sun sani in wasu ba su sani ba to a zo a toni arzikin mana in kuma a cikin garin talakawan yake ai gwamnati tana da iko ta tashe su ta je ta sama musu guri ta gina musu gidan daji na i- na emergency da aka so gina ba gaga gidanan da aka giggina na gwamnatocin tarayya a kowace abinan karamar hukuma ba to irin wannan ƙauyen ƙauyuka guda biyu uku hudu biyar guda nawa ma suke a gun a gun dan abin nan a gun gwamnatin Najeriya a gina musu a ainihin tafiya sace ku bar shi nan zamu yi abin da zamu yi kar ma a ce musu kuma za a yi komai amma abin ta kai ce a kashe su a sa su cikin halin kana kai kuma ka samu wanda zai musu wannan musulmi ne dan uwansu ya hada baki kuma da kafiri Allah kai mana maganin su saboda haka Allah tabaraka wata'ala mai jin kai ne sannan sai ya ce allamal qur'an allamal qur'ana ma'ana allama man sha alqur'ana ya sanar da duk wanda iso ya sanar alqur'anin sa Allah tabaraka wata'ala akan wannan aya wasu maluma suka ce a'a allama jibrila aw muhammadun aw insani to wanne ne ba wanne ne ba Allah duka ba shi ya sanar da su ba shi ya sanar da jibril jibril yana da ilimi in ba abin da Allah ya bashi ba to shi ya sanar da ainihin jibril jibril ya zo ya karantar da annabi jibril ya isa bai annabi ilimi ashe kenan sanarwar daga Allah ne to in an ce ya sanar da ainihin annabi ko ya sanar da jibril ko ya sanar da mutum to wanne ne ya saba Allah kai mana muwafaka kaddama ta'ala ta'alimul qur'an Allah ya gabatar da neman sanin alqur'ani ne anan lil insani ga mutum ala khalqihi bisa halittarsa li'anna ta'alimuhu akbarun ni'ama wato ma'ana ni'mal lahi alal insan sanin ilimi na alqur'ani wallahi ni'ima ce mafi girma mafi girma akan mutum da Allah ya yi ki bi dalili qaulin abinan qaulil kufari lokacin da kafirai za su gani ranar alkiyama su ce ya laita ne kuntu turaba lokacin da za su ga musulmi wadda iya yarda da Allah ga irin abin da Allah ya yi masa ta goma shi da shi ranar alkiyama su kuma ga azaba a kusansu wuta tana wawurarsu kuma suna da yaƙinin za su shiga lokacin babu zato wallahi suna cikin yaƙini wutar za su shiga shi ne za su ce kai da suka ga abin da aka yi wa dabbobi za su ce mu ma da mu zama rairayi mana mu huta ba aka baro rahamaniyatu huta ala fil hidayati liman hadahu bil qur'ani ita ce mafi girman abin nan jin kai mafi girman shiriya ga duk wanda Allah ya shiryar da shi alqur'ani ya bashi ilimi na alqur'ani ya bashi ikon yin aiki da shi yanzu wanda Allah ya bashi ilimi na alqur'ani kuma ya tsaya yana wa Allah ainihin abin nan abin nan rufa-rufa cikin addini Allah ya baka ilimin alkur'ani da yawa yanzu wanda Allah ya ba su ilimin wannan littafi amma duniya suke nema da shi ba ruwansu kuma ko a jikinsu in ka gansu mutum dai kawai shi dai wai ya ci kawai ya yi tumbi kawai ya sanya sutura mai kyau wannan rigar me za ta yi maka ranar kiyama tashi za ka yi baka da komai a jikinka ba ni da komai a jikina to na ruwanka da riga wallahi sanya sutura irin wannan ba don shi Allah ya halice ka ba a an halice ka ne dai ka sa ka dan rufa asiri ka tsaya kai bautar Allah shi yasa sahabbai da yawa sun rayu mayafi daya wani yake da shi mayafi ɗayan ma ba mai kyau ba daddai daddai ne a cikin suke da mayafi biyu ku duba amiral mu'uminina lokacin da ya hau kalifanci wallahi kayansa kwaya biyu ne kawai mayafi na ɗaura da na yakuwa wato ma'ana sabbi ne kawai kuma su ma sun mutu da kunci ya kunci ya roƙi alfarma a ƴan majalisarsa ya ce a min izini a ainihin mai baitulmali a bani ainihin kaya na lokacin sanyi da na lokacin zafi aka ce duk abin da ka ɗauka ya maka ya ce a duk abin da kuka faɗa ku duba ku ga shugaba don Allah suka ce ai kai ne shugaba ka faɗi abin da kake so mu kuma mu ga amincewa ko rashin amincewa sai ce to a bani ainihin me kaya guda biyu na lokacin sanyi saboda in na sa wannan yadda ti zan cire in sa wannan lokacin zafi ma a ban guda biyu da Allah ku duba ku ga rayuwar shugaba amiral mu'minina ne fa na duk duniya ta musulunci amma kayansa kwaya hudu ne guda biyu lokacin sanyi guda biyu lokacin zafi Allah tabaraka wata'ala ya sanar da bawansa ainihin alqur'ani ko ya sanar da bayinsa alqur'ani kuma babu wata rahama mafi girma mafi jin kai kamar Allah ya baka shiriya ta alkur'ani Allah ya ce kalakal insana Allah ya ce mun halicci mutum ma'ana jinsin mutum baki daya malam yace shine Adam da zurriyarsa allamahul bayan sannan kuma Allah ya sanar da shi firici maluma suka ce wannan albayanu din da Allah ya ce allamahul bayan ya sanar da shi dan adam din irin yaransa in iyamuri ne yaransa ya san iyamuranci kuma ana yi zai fahimta in ba haushe in ba hillace in ba barbare in wa da sauransu duka Allah ya sanar da su duka allamahul bayan wasu maluma suka ce a allamahul bayan Allah ya sanar da shi ilimin abin da zai tantance shi daga sauran halittun da ba mutane ba. Wakila arada bihi al'insanu alhamilu, Allah ya sanar da shi sanin cikakken mutum, wato da irin yadda Allah ya halicci mutum cikakkensa. Wa huwa Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam, duk cikin halittu, ai ba haushe ma ya faɗa ya ce mutum tara yake ko? Ya ce bai cika goma ba ko? To, annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ne cikakke. duk inda ka ga al'umma in dai ba manzo bane to wallahi tara yake bai cika goma ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam huwal kamilu allamahul bayan ai ma'ana bayanu ma kana a fahimta na wasu malamai musamman irin su Imam al-Qurtubi irin su Imam Ibn Kasir suka ce bayanu ma kana wa ma yakunu anil awwalina wal akhirina Allah ya sanar da shi shi ya sanya yana zaune da sahabbai sai ya ce abin nan lau alimtum da kun san ma a alamu abin da na sani sai ya ce da hektum kalilan wala bakaitum kasira ya ce da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa saboda haka manzan rahama abin da ya sani ba mu san shi ba amma bai bar duniyan nan ba fa sai da ya sanar da mu duk abin da in mun aiwatar da shi zai kusantar da mu zuwa ga Allah mu samu rahamar Allah da duk abin da in mun aiwatar da shi zai nesanta mu da Allah ya kusanta mu da wuta to annabi sai da ya gaya mana saboda haka anan Allah mahul bayan ma'ana ya sanar da shi ma kana ilimin abin da zai kasance baya wa ma yakunu da abin da zai kasance a gaba anil awwalina wal akhirina daga na farko har na ƙarshe don ka gane shi annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake a cikin annabawan ma wa an yawmiddini kuma ya sanar da shi abin da zai faru ranar sakamako wa bayanul ahkami min halali wal harami sannan kuma Allah ya sanar da shi bayanai tsakanin sanin menene halal tsakanin sanin menene haram wal hudud wal adab da kuma haddodi da za a yi wato abin da aka iyakance da abin da aka so ma'ana shine al adab almanzaliya wal ijtima'iyya a cikin gidanka ne ko zamantakewa na unguwa ko gari ko ainihin ƙasa ga irin abin da zaka yi a kasance abin da ya kamata bawa yi zai yi kaza a ainihin jahance mutum kamata ya yi kaza a abin nan a garinku mutum kamata ya yi kaza a cikin gidanka ko unguwarku kamata ya ka zamo kaza a gidanka kamata ya ka zama kaza wallahi duk alqur'ani ya gaya mana ka zama mutumin kirki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka saurari abin da zai baiwa kunnuwanka mamaki in ka tashi a gun mutane za ta ce wannan ku bi shi bawan Allah ne da wani ya kawo magana ce a wannan ku bi shi fa bawan Allah ne cikin al'amarin sa babu shakka ka kiyaye abin da idan misali ka tashi a gun al'umma kana tashi za a yi dariya a ce shege wannan ku kiyaye shi dan iska ne ai akwai daga cikin mutane ko wani yana ta ce kai wani mutumin banza ne ku hankali da shi fa dala wannan rayuwa ce mai kyau to wannan shaidar har mala'iku sun shaida sannan Allah ya ce wa shamsu wal qamaru da rana da wata bi husban ai ma'ana yajriyani bi hisabin ma'lum muqir wa'annan halittu na Allah Allah ya sanya su cikin falaki kowa yana gudana a falakin da Allah ya yi masa za mu ji bayani shi ma a kansa in mun shiga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da rana da wata kuma kowanne yana tafiya har Allah yake gaya mana cikin ina ga suratu yasin Allah ya ce la yanbaghi amine la shamsa la shamsu yanbaghi an tudrika al-qamara wala al-lailu sai ce sabiqun nahar Allah tabaraka wa ta'ala kun ga anan ya karyata me in masana kimiyyar da suke cewa wai rana ta yi batan kai ta yi rashin lafiya ta shiga hanyar wata ko wata ya shiga hanyar rana wai ce maka haka su suna saba wa Allah ne kuma ba sa batan kai wallahi rana da wata da kuke kallon su ba sa batan kai yadda Allah ya ce lokaci kaza gu kaza zaki bi zuwa lokaci kaza wannan lokacin ya kare sai ki karkata zuwa lokaci kaza ba ka ga akwai lokacin da kake tsayuwa akan inuwar ka daidai ba wani lokaci sai ta kauce ta haka wani lokaci sai ta kauce ta haka to wallahi bisa umarnin Allah ne su ba sa saba ba iri na irin ka bane abin da ya mana dadi shi zamu yi abin da bai dadi mu ba shi komin kyansa wai amma sai mutum ya karkace wai ya rika cewa wani wai rana wai rana ta shiga hanyar wata ta yi waye kaza kaza wata ya shiga hanyar rana to a ina kai tsaye fa ka karyata Allah kenan tunda Allah ya ce wa kullum fi falakin yasbahuna ya jariya ne kuma bi hisabin ma'lumin kuma muqirrun fir abinan fi abinan fi fi abin fi fi raujihu abin fi raujihima cikin ainihin abin nan dinsu cikin wato falakin su ko kuma hanyoyin su da suke tafiya ma'ana abin nan wato fi burujihima kenan wa yastasiqu bidhalika umurul ka'inati as-safaliyya mallan yace wallahi kuma haka abin yake amince cikin al'amura wa'anda suke kasantattu da suke kasa in banda dan adam da aljani su ne masu taurin kan tsiya amma wallahi dukkan abin da kake kallo na halitta baya safawa Allah wama min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahu wa taktaliful fusul da sabawan lokuta abin nan wato yanayi wal awqati da lokuta wa ta'lamu sunun wal hisab da sanin yanayi na shekaru da lissafi duka Allah ya tantance ke sa alkur'ani gabaki ɗayansa lissafi ne wallahi lissafi ne gabaki ɗaya Allah ya ce wan najmu wash-shajru ga ainihin ɓangaren taurari mala saqul lahu wanda shi bai buƙatar ka shayar da shi minan nabati daga abin da yake na tsiro wash-shajru ga bishiyoyi mala ko sa'iqu ko kuma saqu ga abin da yake ana la'akari da shi ana shayar da shi dalili kaza misali tsirrai in babu ruwa ba konewa za su yi ba amma Allah ya ce dukkansu ya sujida ne da taurarin da bishiyoyin dukkansu su ne wa Allah sujada ma'ana ya kaza ani bima yuradu bima yuradu minhuma wallahi suna kaskantar da kai ga Allah daga irin abin da Allah yake nufin su ma'ana abin da Allah ya ce su yi to su hakan za su yi kuma sai ka zo ka ce wai rana ta bar hanyar ta bar hanyar ta shiga ta wata ko wata ya bar hanyar sa ya shiga ta rana malama sun yadda duniyar juyawa take kamar abin nan kamar kwallo amma Allah shi ya san irin yanayin juyawarta amma cikin halittun Allah in banda mutum da aljan wallahi ba mai sabawa Allah mutum da aljan ne kadai suke sabawa Allah saboda haka in Allah ya ce kaza to kaza din ne kawai Allah ya ce wa sama'a rafa'aha sannan sama muka ɗaukaka ta wa waza almizan muka ajiye mizani ma'ana asabatal adlu muka ajiye adalci muka wannan mizanin yana nan a saman al'arshi maluma suka ce cikin wani hadisi na manzon rahama wanda imamu muslim ya rawaito hadisi aka ce tunda aka halice shi yana can a rataye an ajiye shi ba za a saukar da shi ba sai ran da za a auna ayyukan bayi Allah ka sanya mu cikin wanda za su dace Allah ya ce, Allah ta ɗaga wufil mizan, kada ku ƙetare haddi a kan shi mizani da aka ajiye muku a nan cikin ƙasa. Kamar da idan yawanci da mafiya yawa da hana ake auna abu haka. Aka zo aka ƙirƙiri wani abu bisa ilimi na Allah, ma'ana bisa koyarwa ta Allah. Allah ce, to kar ku tauye. Ma'ana Allah ta ɗaga, ai ma'ana Allah ta abin nan, Allah ta joro, kada ku yi zalunci. filmi zane a cikin shi abin da za ku auna duk abin da za ku auna wallahi ku tsaya ku yi adalci Allah ya ce wa aqimul wazana bil qisti ku tsayar da ainihin me shi wannan ma'aunin da adalci wala tukusul mizan kar ku tauye ainihin wato shi ma'auni sikeli ne shi kwanan awu ne ko ma menene ridili ne ko makamancin irin wannan dukkan su kar ku yarda ku tauye su ku tsayar da su da adalci ma'ana al'iƙamata biliyadi. Tsayarwa ana la'akari da ita da hannu, walƙinsu da ana lura da ainihin adalci ɗin shi kuma a cikin zuciya in kayi abin ka tabbatar yadda kake son kai adalcin a zuciyarka a ƙudurci haka yake. akasin 'yan kasuwarmu ɓangaren masu aunawa da kwano ɓangaren masu aunawa da tef ɓangaren masu ainihin aunawa da sikeli mutum da gangan zai tauye mudu ɓangaren sikeli na ma'ana kamar abun aiki kenan ko? eh na ma'ana akwai sikeli misali ka'ida ne ka je gun aiki karfe bakwai ka tabbatar kana cikin ofis ɗinka ko kana gun aikinka in shara ne ko kana kaza ko kana kaza shikenan ba za ka je ba sai karfe takwas to ai ka tauye mudu ai ka tauye mudu kuma wallahi sai an tambaye ka ranar alkiyama sai an tambaye ni wallahi sannan misali za a tashi misali karfe hudu kai karfe biyu tana yi don saboda kai dan suwana ne shikenan sai ka tafi abunka ko kuma kana jin ka kai matuƙa ba wanda ya tankwasa ka a gurin karfe uku ka fice ka bar gurin kuma in wani ya magana ka jika masa aiki ai akwai masu irin wannan ko to kun ga wannan shi kuma me sikeli ne ko mizani ne amma shi na ma'ana ne ko shi a aiwace ne wannan kuma ga su a fili kai ne zaka dauka kai aikin to Allah ya ce wa aqimul wazna bil qist wa la tuksiril mizan shi yasa anan malam yace iqamatun bil yadi tsayarwar da hannu ne wal qisdi bil qalbi amma adalci shi kuma a zuci ne yace wa huwa hu abin nan yace wa huwa hukuma kuma dakilun fi jami'i abwabil hayati wannan hukunci ne da ya shiga dukkan cikin rayuwa baki ɗayanta fa iqamatul mizan bil qisdi fiha shine ma'ana amalha ala muqtada hukumullahi ta'ala fiha wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam adalci shine ka tsaya kai aiki da irin abin da shari'ar Allah ta hukunta maka wato shine littafin Allah kai aiki da abin da manzon rahama yayi umarni da shi Allah yace wal arda wada'a halil ana kuma ga ƙasa mun shimfida muku ita muka kuma tabbatar muku da ita ma'ana lil khalqi don halitta al insu wal jinni wa ghairihim Allah ya shimfida mana ƙasa mu yi gine-gine mu tona rami mu yi kaza mu yi kaza ga hanyoyi ga kayan nauyi duka da ake kirkira an fito wasu an fito da su daga cikinta Allah ce to mun shimfiɗa muku ita ne wannan ni'ima ce daga gare mu inji Allah Allah mun gode maka bisa wannan ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala yace fi hafaki hatun wan nakalu zace zatul akama yace cikinta akwai kayan marmari itatuwa na marmari ko a nan a yanzu mun sani ai akwai waɗanda suke da lambuna sun yi shuke-shuke a ciki ko wani lokaci ka je ka samu misali irin su mangwara lokacinsu ne wani mangwaron kana kallonsa ga shi ba kayan gidan aljanna ba ne saboda kyansa sai ka ji sha'awa har daɗinsa ya kama ka ka ji sha'awa so kake ka saya in gun sayarwa ne ko in kuma gun da kake jin za a baka ne sha'awa kake a ce kai ma ga wannan tun kafin ka ci har ka fara jin daɗinsa ma'ana zuciyarka ta kai maka sako ko ranka ya kai maka sako cikin zuciya sannan wannan kalu gadibi ne almu'ahudun wanda aka saba da su zatul akaman ma'abota kwansu ma'ana ku duba irin yadda Allah ya hikima wajen ajiye wannan kwansan na dibino mai kamar zuciya ko mu ce mai kamar masara ko kafin ya fashe lokacin da Allah ya so fitar da ƴaƴan shi kenan sai kaga yana tsagiya yana budewa kaɗan kaɗan wallahi idan da wani abu zai bushe zai buge shi ya bude lokaci guda wallahi ƴaƴan ba za su yi amfani ba saboda iskar da ba sa bukata yanzu ta shiga ta same su to amma da yake Allah shine faliqul isbahi zaka ga abin yana budewa kaɗan kaɗan yana budewa kaɗan kaɗan har ya bude ga baki daya yana gama buɗe ya gabaki ɗaya kana kallon tankar za ka ga ya feso kutse kuma akwai lokacin da zai kai wannan 'ya'yan ka ci su yana ɗanye daɗi abin taunawa ko kuma abin haɗiya akwai lokacin da zai kai kuma an cire shi za ka iya ajiye shi bayan shekara guda ma za ka iya samunsa ka ɗauka ka ci bai lalace ba ya hafa ke hatun wannan kalu zatul akama ai ma'ana au'iyatun Allah ya ajiye masa wata jaka jam'u kamin kenan ma'ana Allah ya ajiye wata jaka ma'ana wi'a'u dal'i wannan ainihin hudar tasa da zai yi din Allah ya ajiye kwanso yadda za ta zauna har sai Allah ya yi abin da ina kudirarsa sannan ya bata dama kuma ta bude kuma kwanson ya fito idan Allah ya so sai ya busar da bishiyar wata rana sai dai ka zo ka same shi yana tankwasowa yana tankwasowa yana tankwasowa da Allah in ba iskar fitina ba ka taba ganin dibino kawai ya faɗi kwance kawai ya kwanta ya faɗi sai dai kaga yana karyewa yana saukowa yana karyewa yana saukowa a hankali da Allah Allah bai mana ni'ima ba anan yanzu yadda dubinai wasu ke da a cikin gidaddajin mu da yake yanzu dubinan sun yi sauki da Allah yanzu yanda yake da tsayin nan da Allah ya faɗi mutum nawa zai wata adi ai ta'adin yana da yawa ko amma ku duba hikima ko kai da yake gidan naka ba zai mata adin ba da Allah wannan ba rufin asiri ne na Allah ba a iya wannan ni'imar kadai bata bata isa ka tsaya ka ganta ka gode wa Allah ba abun a gidanka yake kana tsoron ba kai ma makwabcinka inda zai faɗi zai masa ta'adi makwabcin makwabcinka ma zai iya shafar sa amma sai gashi kai din ma bai maka ta'adin ba Allah kai mana muwafaka Allah yace wal habbuzul asfi war rayhan malan yace kalhin dati wa sha'ir to amma maluma sun yi maganganu da yawa anan akan wannan alhabbuzul asfi war rayhan din nan wasu kace bishiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsararwa da Maryam abinci ne bayan haihuwar Annabi Isa kuma bishiya ce daga cikin bishiyoyin gidan aljanna ma'ana wannan dibinan da Allah ya ce wa huzzi bi juz'in nakalati ko Allah tabaraka wa ta'ala wasu ka ce dibino ne amma dibinan daga cikin irin dibinan gidan aljanna ne kaisar wato sarkin rum ya taɓa rubuto takarda lokacin kalifancin umar ya ce ‘yan aikina sun zo min da labarin wata bishiya shin abin da suka faɗa gaskiya ne bishiya ce tana da nau'in ‘ya'ya iri kaza lokaci kaza za a iya cinsa ba zai ajiye ba lokaci kaza za a iya ajiye shi lokaci ya rika lissafto masa fiye da ya masa bayani akan wannan ɗan itaciya ɗin kusan bayanai kusan guda bakwai ya turo wasiƙa a kawo masa umar ɗan kaɗabi ya gani ya karanta ya ce manzanninka sun yi gaskiya ya ce abin da suka faɗa maka haka ne ai wannan bishiya ita ce wadda aka haifi annabi isa a gindinta saboda haka ina maka nasiha ka ji tsoron Allah karka hada Allah da wani wajen ibada kuma ka sani annabi Isa bawan Allah ne yanzu ba ya samu damar yi masa wa'azi ba to ai daman can shi ya so ya karɓi musulunci duniya ce ta hana shi karɓa lokacin da aka kawo masa sako tunda shi yana da littafi ai ma'ana su abin nan ne su jama'ar kiristoci ne ko da ya karanta sakon Allah ko aka karanta masa yayi tambaya a ɗan sakon kun san me yayi da ya tashi ɗan majalisa sai ya tara su sai ce a rufe masa kofa yana son zai magana da iya su ne kawai kuma duk wani fitinan ne yana cikinsu duk wani mutumin kirki yana cikinsu saboda majority za ka ga sarakuna na da duk wanda za ka gan shi a fada ko dai a ce jarumi ne shi ko kuma a ce ma'abocin hikima ne to duk irin wannan ne za ka samu a majalisa wallahi sai da ya tara sai sa aka rufe kofa sai ya ce to wata magana guda ɗaya zan gaya mu bari ku ji sharrin shaiɗa yace magana ɗaya zan gaya mu yace kun ga wannan sakon da aka kawo mana wannan sakon da aka kawo mana to ina ba ku shawari annabin Allah ne mu bi shi mu imani da shi sai ku aka bugi benci aka tsaya aka yi hargowa aka yi hargowa sannan sai ya bugi benci jama'a suka yi shiru ya ce to daman so nake na gwada imaninku in ga za ku bar wannan addinin da kuke kai na iyaye da kakanni ya ce don ni ina nan a kansa gaba ɗaya suka faɗi suka yi masa sujjada ɗaya dariya koma kan kujerarsa ya hakince kawai kun ga ya fahimci gaskiya ko? amma abin mamaki san duniya ya sa yaƙi gaskiya to shi ne umar ɗan kaɗabi lokacin sai sake maimaita masa wasiƙar ya ce annabi isa fa bawan allah ne manzan allah ne kai imani da allah shi kadai to wasu maluma kenan wasu suka ce a'a alkama ne farar alkama da ainihin jar alkama wato abin da mukan ce iburo ko kuma acca wannan fahimtar wasu malamai kenan da Allah ya ce zul'asfi war raihan wasu suka ce to a'a ɗaɗɗoya ce don ita ce wadda idan misali ina nan iska tana kadawa can wallahi wadda yake gindin mangwaren can ko fiye da gurin wallahi zai ji kanshi kana taba ganyenta inda akwai iska wani zai- wanda yake can zai ji kanshinta kuma da yawa malamai sun tafi akan wannan fahimta din Allah ya sa hikima a cikinta misali ɗaɗɗoya da ake shuka ta ba ɗaɗɗoyar kare ba ɗaɗɗoyar kare ita ce namijin ɗaɗɗoya ita waccan da ake shuka ta za ka ganyenta yana da koren baki-baki ko wani lokaci ta yi koren mai fari-fari akwai mai farar huda akwai mai yalo akwai mai ruwan jibi duka hudarta ne ga wanda isan ita ɗaɗɗoya asalinta sannan in ka ciri ganyenta ka ɗanɗana a bakinka za ka ji kamar rock ko masalaita shi yasa ba saɓani tsakanin masana ainihin ɗibbu suka ce in dai kana neman maganin asalin wato sanyi irin na toshewar kirji ko makamancinsa ko ciwo na gaɓoɓi to ka riƙa shayinta kana sha ka riƙa shayinta kana sha idan akwai ciwon gaɓoɓi ka haɗa da ainihin abin nan eh, mai take wannan mai ɗacin wacce ake miya da ita shiwaka ka ɗan ɗauki ganye ƙwaya ɗaya biyu uku ka sa a ciki ka tafasa ka riƙa shan- ka riƙa sha ka gani in kana da wadatar zuma suka ce ka sa in baka da wadatar zuma sha haka nan kawai kuma da irin wannan sharrin na corona corona wallahi ba zai shafe ka ba idan numfashi toshewar numfashi kake ji kana bacci wallahi ka juri shan kayinta ka ga yadda za ku kare za ka ji yadda kirjinka zai bude shan shayi fa ba ka je ka cika kwanan sha ka sha ba an ce maka magani dan sha karamin kofi ake sha eh wai wani an ce wai wai ai zogale yana magani gaba ɗayansa shi komai magani yake an dafa zogale a gidan Allah ku ji rashin hankali irin na Bahaushe wai magani an gaya mutane hauka ne saboda haka an dafa zogale an irin abin nan an irin tace ruwan sai matar gidan take ce a an ce fa ruwan zogalen nan magani ne yace eh baki yadda bane ai magani ne ni ma a kawo mun sai a kawo masa a kwanan sha da ya dan huce ya kafa kai kyat kyat kyat kyat kadan ya bari a kwana ka je ka duba masana ɗibu yadda suke magana shan magani akwai ɗan kofi da masu ina masu shayi mai tsadan nan shi fa ake magana zaka sha in dai dan magani zaka sha kuma haka ne zogale ɗin har yanzu turawa sun ƙare bincike an samu magani sama da ɗari uku a kansa shi kaɗai amma wallahi har yanzu ba su samu illa ba zogale dama wannan shi yana sha kun san me ya faru da cikin ya kaɗa ya ƙogi shi kenan ya gudawa ce kafin wani lokaci ya zabge ya motse sai asibiti kaga ya ɓata wa likita lokaci ko? Ah, ya bata wa likita lokaci mana yana neman magani yana neman ya kashe kansa don bai san maganin ba fasu alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna dan karamin kofi ka sha shi da safe ka sha shi da yamma in abun mai tsanani ne ya danganta wani za a ce maka ka sha sau uku exactly irin magunguna na likita da wani za a ce sau ɗaya za ka sha ko wani za a ce sau biyu wani za a ce maka sau uku kai akwai wanda za a ce maka sau hudu a yininka za ka sha ya danganta ga irin ciwon to islamically maganin a musulunci ma haka yake kuma akwai wata fa'ida da mutane suka manta da ita a musulunci idan misali aka baka ka'idar magani aka ce za ka sha na tsawon kwana abin nan sha hudu ba sati biyu kenan ba daga jin a kwana goma ka warke shi kenan he ka watsar bayan ka watsar kuma he ciwon ya dawo to yanzu sai ka yi sati ainihin hudu tukuna wallahi ka samu nasara a kan ciwon wallahi sai ka yi sati hudu ka samu cin nasara a kan ciwon da yawa na tabbatar likitotinmu sun san irin wannan shi yasa likita in yi baka magani zai ce maka ka kiyaye ka sha he ka sha na kwana kaza to amma sai ga mutum yana jin sauki ɗabi'ar mu kenan in kun lura za a baka magani a ce kwana kaza ne ka sha mutum yana jin sauki sai ya watsar shi yasa ba za mu taɓa rabuwa da ciwuna ba Allah ya sauwake Allah tabaraka wata'ala yace to ita wannan wal habbuzul aswar rayhan ita ce dan doya wasu sun tafi akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai yake shafa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wannan irin abu ne kuke karyata ni'imar ubangijinku ayyuhan nasu wal jinnu annabin rahama ya fito wata rana yana karatun suratul jinni yana karantawa aljanu duk inda yazo kan wannan aya yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban aljanun nan wallahi a ƙarshe sai su ce babu wani abu da za mu ƙaryata ayar Allah da shi falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah sai gashi ya zo a gaban sahabbai yana karanta musu alkur'ani su kuma suka yi shiru kawai sai ce me isa ba kwa mayar mun da martani mafi kyawu kamar idda ainihin aljanu suka mayar mun da martani sai ke faɗa musu ga abin da aljanu suke faɗi aljani ya ji karatun alkur'ani ya ce ba wani abu da zai sa a ƙaryata ni'imar Allah Allah godiya ta tabbata gare ka ya ce ko me yasa ba za ku faɗi irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ita wannan sura lokacin da annabi yake ainihin karanta ta bayan annabi ya haɗa ya ce mali arakon sukutan me yasa na gan ku kun yi shiru lalil jinni kanu a hasana minkum radda sun fi kuma da kyakkyawan martani yace ma qara'atu alaihim hadhihi alaya min marratin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziman illa qalu wala bi shay'in min ni'matika rabbuna nukazzibu babu wani abu da zamu karyata na ayarka falakal hamdu ya rabbana Allah sai yace kalakal insana har خلق الإنسان من صلصال كالفخار na'am وخلق الجان من مارد من نار Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Kalakal insana, Allah ya ce, an halicci mutum, shi ne annabi Adam, min salsalin, daga ainihin ne, daga ainihin wato ainihin tabo, ma'ana laka wacce take ɗanya, Allah ya dunkule ta da hannunsa na iko. Ya su ma'ulahu silsilatun lokacin da ka ɗan ƙwanƙwasa shi, ba zai yi ƙara ba in ya bushe misali ka samu tukwane ko ka je gun ‘yan tukwane, in ka ɗan ƙwanƙwasa ba za ka yi tana sauti ba? to annabi adam lokacin da Allah ya halicce shi ina kallon wani bayani sai da na dariya da Allah ya halicce shi abul jinni ya zo ya tsaya ya kallace shi sama da ƙasa sai ce ina rantsuwa da Allah Allah wata halitta zai yi kuma zai umarnin a mata biyayya kuma ba zan bi ta ba don ka gane iblis ma'abocin hankali da fikira ne duk wanda Allah ya halicce shi ya ajiye shi a irin wannan gurin to yana da matukar tunani kuma hakan ya faru da Allah ya busa wa annabi Adam rai yayi masa biyayya ina ƙarshe Allah ya fito ya gaya mana Allah ya gaya wa annabi Adam yace aduwwun lakuma yace ku kiyaye shi abokin gabar ku ne yace kalfakar kai ka ce yunƙu ne ga fashe cikin bayani ya gabata Allah ya haɗa nau'in ƙasa ta duniya ne shi ne kwatankwacin irin wannan halittar tamu fahimtar wasu malamai na tafsir wa kalakal janna ya halicci abul janna wato shi abul jinni kenan aka ce shine iblis min marijin min narin daga harshen wuta marashin arziki ko wato lokacin da ka hura wuta ai bayan ta gama hayaki za ga harshen ne balbalbal yake ci babu hayaki ko to daga wannan marar hayakin shi ake ce masa shi ake ce masa abin nan marijim shine almarij marar hayaki to da shi aka halice shi ma'ana lahabuha alkhalisum wanda yake tsarkakeke ga barin hayaki Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wannan abu ne za ku karyata ni'imar ubangijinku ma'ana saboda wannan irin abu kuke karyata ni'imar ubangijinku bayan Allah ce rabbul mashriqain rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce shine ainihin me shine ainihin mahalici ma abu abin nan ubangijin mahudar rana maluma suka ce shine mashariqus shita'i wa mashariqus saifi ma'ana Allah shi kadai shine lokacin ainihin me lokacin sanyi lokacin bazara shine kuma lokacin damuna shi kadai din shine shike juya al'amuransa wa rabbul magharibain kuma kazalika shine ainihin ubangijin mahudar rana da mafadarta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini ai ma'ana magharibi hafi shita'i wasaifi mafadarta lokacin ainihin me damuna da lo, da mafadarta lokacin ainihin rani kamar dai bayani dazu da nayi mana ko yanayin ainihin gun faduwar rana yana bambanta wani lokaci tana ta gefen nan wani lokaci tana tsakiyar sama wani lokaci tana gefen arewa ya kamata ka lura da inuwarka kaga irin yadda take tafiya sannan in lokacin la'asar yayi ya za ka gane lokacin la'asar ya shiga kamar yanzu babbar matsalar da yawanci muke fama da ita mutane da yawa kawai suna lura da irin lokuta da ake faɗa kawai ko bayan a musulunci an tantance mana lokacin la'asar in ya shiga idan misali rana tana tsakiya idan lokacin la'asar ya yi idan ka tsaya ka ɗauki abin gwadawa ka gwada inuwarka idan ya yi daidai da kai to ka saurara da la'asar ba ta shiga ba tukuna an fahimta sai ya ƙaru da wani over four ɗin inuwarka ta rana ma'ana lokacin sha biyu ba inuwarka in ta ɗan goce kaɗan tana ɗan fitowa iyaka ga hoton kai ba shi ne to wani over four in ya ƙaru da wannan to lokacin la'asar ya shiga to idan misali tana nan gefen fa ya za ka yi ka gane ko in tana nan gefen ya za ka yi ka gane idan ka gwada abu in ka gwada ka kwantar to sai ka lura wannan abin da ya ƙaru wannan abin da ya ƙaru idan aka kasa tsayinka kashi hudu zai ɗauki wani oba ko? to a ciki sai ka fitar da tsawon inuwar rana a cikinsa to shi ne lokacin la'asar ya shiga ilimin fa addinin musulunci ya karantar da mu wasu in ka ce wasu karanta littafin fikihu sai masu zagi malaman fikihu don ba su san meye fikihun ba kuma sai ka zo kana karanta tafsiri ko kana karanta hadisi shi mai hadisin sai ya ɗauko maka maganar imamu malik ya ɗauko maka maganar ainihin mai shafi'i ya ɗauko maka maganar abu hanifa ya ɗauko maka ya ɗauko maka shi bai manta da su ba kai kuma don baka da fahimta ya kace ai a fiqihu aka ce maimakon in kuskure ka samu ya tabbata kuskura sai ka ce Allah ya gafarta masa tunda abin da suka faɗa kenan misali imamu ahmad ai cha'i ishe mazhabata shine littafin Allah shine sunnar manzon Allah duk abin da ya saba wa littafin Allah ya saba wa sunnar manzon Allah yace ba mazhabata bane da Allah akwai dalilin da dan a rubuce rubuce nasa ko na ɗalibansa an samu kuskure ka zage shi Imam Malik na sha faɗa mana a gun irin wannan karatu yana cikin karatu zai ce yi ukazul qawla min kulli ahadin aw yuraddu alaihi sai ya waiga sai ga kabarin annabi sai ya ce illa sahiba hadal kabari yace kowanne mutum zai iya magana ko a karba in ta dace ko kuma a mayar masa in bata dace ba sai dai ma abocin wannan kabari shi dole in ya fada sai ka karba in kaki kuma ka tabi dan shi baya ƙarya mun karanta baya karan la yandiqu anil hawa ko to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake gaya mana rabbul mashariqain wa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai Allah yake cewa مرج البحرين يلتقيان na'am بينهما برزخ لا يبغيان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace cewa shine ya tafiyar shine maraja ai ma'ana arsalar abin nan bainal bahraini ai al'azabu wal milhu wanda yake ruwa mai dadi da mai gishirin nan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya aika wani shamaki yaltaqiyanu fi ra'ayil aini zaka ga a hada suke a gani na ido zaka ga a hada suke da Allah ko in kaje zaka iya ganin ga wata alama da ta raba su fi ra'ayil aini zaka gansu a hada suke shi yasa yace yaltaqiyat amma sai Allah yace bainahuma amma a tsakanin su barzakun yace akwai hajis akwai wata kariya bayan wani lokaci wani baturen ingila a cikin irin bincike-bincike nasu yana karanta alkur'ani sai yace yau ga abin mamaki yau ga abin mamaki wannan mutumin yana sahara shi fa a sahara yake ba a gun ruwa ba mu kuma a gun wannan ruwan muke mun kasa gano meye a tsakani amma mun san dole akwai wani abu amma yanzu shi gashi ya zo da labarin tun shekara dubu da kaza da ta wuce ina cikin bayanin a wani guri da nake tafsir da muna ɗauko dogon bayanin ne saboda muna rakodin ɗin karatu sai ya miƙe tsaye yake ce gafarta malam yace wallahi wannan abin da ka faɗa haka wani malamin mu ya karantar da mu yace a to ai magana guda ɗaya ce shi addini guda ɗaya ne in kai ƙarya dole a gane marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wallahi tallahi ɗaya ba zai taba ketara ɗaya ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kun ga malam ma sai yace fa yatakallada bihi balle ma wai ya haura wai har ya gaure da shi ka tura ka sa hannu haka ka ban kaɗo shi wallahi a idan ka zai koma sai dai in a rufe maka ganin ka kai ba za ka ga koma ta ba amma zai koma kana tunkuɗa shi wallahi zai koma shi yasa malam ce fa yakata bihi balle ma ya jirkita da shi to dan me za ku ni ƙaryata ni'imar ubangijin ku abi hajizil ma'i a wannan kariyar da Allah ya sa tsakanin ruwa mai gishiri da mai daɗi wa gairi hada waninsa li tahfazakum min rawa min rawaihil karihati allati tantaju min abinna min ruba min rubu abinna min rubati wal aqzari abinda yake kare ku ga barin iska a barki da haifar muku da ɗanyin abubuwan da su zama cuta gare ku ko wasu ƙazance-ƙazance ashe wata hikima ce ta sa Allah ya sa kariya wallahi hikima ce ta sa Allah ya sa kariya akwai wani abin da za su gauraye su haɗe ka kasa tantance su to mu kuma za mu shiga wani yanayi mara daɗi ba mu ba hatta halittun da suke cikin ruwan wallahi sun shiga uku ka duba hikima da Allah ya yi amma ɗan adam ya je tsunduma a ciki ya shiga ya wanka ya fito ko kuma ba abin da ya same shi Allah ya sauwa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da wannan irin abu ne za ku karyata da wannan irin kariyar da Allah ya sa tsakanin wannan ruwan mai daɗi ko kuma kiyaye ku da i daga iska a barki wacce take tsirar da ainihin ɗanyin abubuwa da ƙazantu da sauransu walaula zalikal milhu fil bihari ba dan wannan kogin mai gishirin ba da Allah mu saurara mu ya ce ba don wannan kogin mai gishirin ba wa gairi ha da waninsa lafasa da lakum hawa'ud duniya ya ce da iskar duniya ta lalace a gurin wani bai san dalilin ajiye ruwan mai gishiri da irin amfaninsa ba ko? wallahi ya ce da iskar duniya ta lalace allazi ta nafasu na bihi wacce kuke shekatta sai ce ƙarshe malam ya karju zuwa abin nan ya kharju minhum al-lu'lu'u wal marjan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban ita da in ka karanta karanta walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان yawa to sai mu tsaya anan saboda yanayin lokaci Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana yake cewa ya karuju minhum al-lu'lu'u wal marjan ana fitar da lu'lu'u shine wancan zinari wal marjan da ainihin murjani da muke cewa murjani shine kananan ainihin wayannan su abin nan zinari din wasu ka ce a'a shi murjani ne wanda kashina wanda ake fitar da shi a zo a kere-kere a cikin sahi wani ka gan shi jaja-jaja wani mai ɗan ruwan ƙasa-ƙasa da sauransu ai duwatsu ne masu tsada ko ada da za ka ga mafiya yawa ko fulani ko iyayenmu kakannin wanda suka tsufa suna sa shi kamar tsakiya to ko makamancin wannan ai ma'ana kharzum wato wasu duwatsu ne a hamarun jajaye au sigarun lu'ulu'in ko kuma sigaru lu'ulu'in wato ma'ana kananan shi zinari din ne wa min ahadihima mar'abin nan murjan daga ɗayan su dai ake samun shi wancan murjani to da wannan ni'imar ubangiji ne kuke karyatawa ma'ana saboda me kuke karyata ni'imar Allah abi kasratin na'im abin nan ni'am saboda yawan ni'ima da Allah ya mana min kalqil munafi yadda ya halicci abun amfani dilbahari a ainihin koguna wata sulidukum alaiha da yadda Allah ya dora ku akai ma'ana ya hore ku a cikin doran ƙasa a cikin kogi ku shiga ku ɗebo arziki da irin wannan za ku kafirce masa wa ikrajul hulli al'ajibatun da kuma fitar da kayan ado na ban mamaki an bi gairi hako da wani ne za ku kafirce wa ni'imar Allah wala hul jawaril munshi'atu fil bahri kuma har yanzu Allah ya hore muku yadda ya hore muku jiragai wanda aka kirkire su ma'ana muhu da satu fil bahri cikin koguna kal a'lamu kai ka gansu kace duwatsu ne manya ya zaman wartifa'an wajen girma da ɗaukaka su sai ka rantse kace ainihin me kace ainihin duwatsu ne in ka hango su daga nesa Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzibu da wannan abu ne kuke karyata ni'imar ubangiji a bitilkan ni'ama min kalki mawad sufun daga halittar wannan ainihin shimfidaddan jirgi a cikin ruwa wal irshadi ila akziha da yadda Allah ya shiryar da ku yadda za ku rike shi ya zamo abin tafiya a ruwa ba dan ni'imar Allah ba ta ya zamu mu san jirgin ruwa din amma sai Allah ya hore mana saboda haka idan da ba jirgin ruwan idan tafiya kana son zaka yi tafiya zaka je wani wajen kuma dole sai ka shiga ruwa shiga zaka yi ka mutu amma sai Allah ya maka ni'ima ya mun ni'ima ya sanar da mu Allah ka sa mun dace Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka zaunar da wannan kasa ta mu lafiya Allah muna roƙon ka ya Allah ka ji tausayin mu wannan abu da yake faruwa Allah ka magance mana shi Allah ka magance mana shi ya Allah wannan matsaloli na tayar da hankali na da gangan Allah ka magance mana shi wayannan shugabanni Allah ka shiryar da su Allah in ba masu shirya bane ka sani Allah ka canja mana da mafi alkhairi Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana sharrin su wannan gari namu Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya ka shiryar mana da shugabannin sa Allah muna roƙonka ka sanya albarka kamar yadda ka sa farkon rayuwar mu ka sa tsakiyar rayuwar mu Allah ka sanya ƙarshen rayuwarmu ya zama mai albarka ya Allah. Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ka ba mu cikawa da imani. Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammad. Hmm? Oh, na'am. to, Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.
bayani kadan akan abin da ya shafi asusun marayu akwai mahmud yakubu ya sa naira dubu daya allah ya saka masa da alkhairi Amin.
akwai abdurrahman daga zenith bank ya sa naira dubu daya da dari biyar Na'am.
shi ma muna fatan allah ya saka masa da alkhairi Amin.
akwai kuma ibrahim shi ma daga zenith bank ya sa naira dari biyar allah ya saka wa kowa da alkhairi Amin.
ga account number dai kamar haka 30 74 12 72 Na'am.
79 wato uku sifili bakwai hudu daya biyu ah, daya biyu bakwai biyu bakwai tara First Bank Na'am.
Yakubu Abdullahi Jibrin Na'am.
Allah ya saka wa kowa da alkhairi Amin don rahamarsa. Allah ya bada ikon taimakawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi